أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم ووالاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ya jama'atul muslimin dukkan godiya da yabo da girma da ɗaukaka sun tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komi wanda ya sake haɗa mu a cikin wannan zaure na mujaddidi Sheikhuna Usman tagammadahu Allah bi rahmatihi a cikin wannan babbar rana ta Juma'a inda muke 25 ga watan Jumadal Akhira hijira 1446 wanda ya daidai da ishirin da bakwai ga watan Disamba dubu biyu da ishirin da hudu miladiya inda muke ci gaba da karatun littafin rumul mu'amala na mujaddidi shekuna usmanu da gammadahullahu bi rahmati a yau insha Allah ta'ala za mu tashi babu fara'idin zakati wa adadiha bayan satin da ya gabata mun kare bayani game da abin da ya shahi azumi da rukunansa da kuma sunnoninsa to yau za mu yi bayani game da abin da ya shahi zakka da ladubbanta shekuna usmanu ya fara wannan babi da cewa babu fara'idis zakati wa adabiha babi mai bayani akan farillolin zakka da kuma ladubban da ake son a kawatu da su lokacin da za a fitar da zakka wa fara'idu zakati talatatun farilolin zakka guda uku ne al'ula farilla ta farko anniyat asaniyatu farilla ta biyu adamu ta'khiri rashin jinkirtar da zakka da lokacin da yayi a bashi ka asalatu farilla ta uku adamu naqal ka a dauki zakkan nan daga garin da kuɗin nan suke a kai su wani gari nan inda kuɗin ka suke nan za ka fitar da zakkan ba ka ɗaukar ta kai wani gari waɗannan su ne farilloli guda uku waɗanda shehu na usman ya ambata daga cikin farillolin zakka to kamar yadda aka sani kowane rukuni daga cikin rukunan musulunci akwai maqasid manuhohi na shari'a waɗanda da manuha Allah ya farlanta ma al'umma waɗannan rukunna waɗanda waɗannan manhohi suke tabbatuwa a cikin rayuwar ɗan adam duniya dai da lahira idan muka kalli kalmar shahada shine rukuni na farko wato manufarta wata alama ce daga cikin sha'airul islam ita kuma sallah wato ita kuma wata alaƙa ce rabi'a wadda ke haɗawa tsakanin bawa da ubangiji ne yana ganawa da ubangiji ne kullum so biyar gayi ne shi kuma azumi wata garkuwa ce wadda Allah zai kare mutum daga wuta ita kuma zakka Allah ya sanya ta tsarki ce wadda ke tsarkake bawa don haka dalili ce akan godiya ga ni'imar da Allah ya wa mutum da kuma bayar da wani haƙƙi wanda ya rataya a kansa domin taimaka ma talakawa da miskinai saboda haka zakka ita ce tsari na farko a duk duniya zakka a musulunci ita ce tsari na farko waɗanda ɗan adam ya sani game da abin da ya shafi taimaka ma ɗan uwa musulmi ko taimaka ma ɗan adam musamman taimaka ma mabukata da kuma raba daidai tsakanin mawadata da talakawa inda za a ɗibi wani kaso na mawadata a damma waɗannan talakawan da ke da ainihin bukata saboda haka wani tsari ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya yi shi domin taimakekeniyar juna su dai mawadata za su samu alkhairi za su samu tsarki Allah zai tsarkake su ya tsarkake wannan dukiyar tasu su kuma talakawa za a ba su wannan dukiya sai su yi amfanin su na yau da kullum da wannan dukiya da haka kowane bangare zai amfanu da bayar da wannan zakka mawadata za su samu tsarki na Allah ya tsarkake dukiyarsu sai ta zama tsarkakatta su kuma masu bukata talakawa su kuma za su samu abin da za su yi amfani da shi to kalimar zakka ga lugha tana nufin annama wato karuwa saboda dukiyar duk wanda ke ba da zakka to Allah zai samu dukiyar nan tashi albarka ta kama haɓaka tana karuwa don haka zakka tana daga cikin ma'anonin zakka akwai ma'ana annama karuwa abin nan yana karuwa wato albarka za ta shiga cikin wannan dukiya na ɗaya kenan na biyu kuma azzakatu tana tuhowa bi ma'anar tsahara wato tsarki zakka tana da ma'anar abbahara wato tsarki kaga kenan wanda ya fara zakka zai samu zai samu abbahara tsarki ga ainihin dukiyar nan tashi Allah zai tsarkake ta shi ma ruhi ne Allah zai tsarkake shi wannan kamar yadda Allah ya ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum kaga ni wa tuzakkihim biha Allah ya ce ma annabi ne ka amso sadaka ka amso zakka daga dukiyoyinsu wannan zakka idan ka amso ta ita zakka za ta zama dalilin tsarkakewa gare su Allah zai tsarkake gangan jikinsu zai tsarkake ruhinsu zai tsarkake wannan dukiyar tasu sai ka samu haɓaka ka samu albarka to daga wannan kalima ta azzakatu za ka fahimci cewa zakka tana da fa'ida tana da tasiri ga mai yinta da wanda aka ba ita baki daya da haka ma'anar zakka ga luga kenan amma da istilahin malamai in aka ce mi ake ce mazakka a wajen malaman fiqh malaman malikiya sun fassara ta da cewa juz'un min al-mali wato wani yanki ne ake diba na dukiya wanda aka sharɗanta wajen ci ne ga wanda ya cancanta ya zama dukiyar nan ta isa a fitar mata da zakka dukiyar nan ta kai matsayin nisabi ko kuma tarifin hanafiya wata dukiya ce wadda shari'a ta ayyana ta a ɗauko wannan dukiya a ba wani musulmi mabukaci wanda ba ba hashi ne ba kuma za a ba da wannan dukiyar domin Allah madaukakin sarki wannan kaɗan daga cikin ta'arif na ainihin zakka kenan zakka tana da tushe tana da asali tana da daraja da matsayi a cikin musulunci saboda kasancewa ta ita ce rukuni na uku daga cikin rukunan musulunci don haka matsayinta ya kai gimshiki daga cikin gimshika a cikin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce buniyal islamu ala khamsin a gani an gina musulunci bisa ga ababe guda biyar na farko yace shahadati allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wannan shine na ɗaya kalimar shahada ita ce kalimar shiga musulunci na biyu wa iqamis salah da tsaye da sallah na uku wa ita zakati da bayar da zakka da haka ga zakka tana cikin jimshikan musulunci akwai hadisin Abdullah bin Abbas wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya aika Mu'az bin Jabal ya aika shi Yaman yace masa a'limhum anna Allah iftarada alaihim sadaqa kazo Yaman ka faɗa musu cewa Allah ya farlanta musu zakka wajibi ce akan su to ukhazu min aghniyaihim وترد على فقرائه zakkan nan za a karɓo ta daga mawadatansu sai a ba talakawansu to daga cikin abin da ke nuna ma girma da muhimmancin zakka Allah ya gwama ta tare da sallah fiye da wuri 20 a cikin alkur'ani don ya nuna girman da muhimmancin ta irin wa aqimus salata wa atuz zakata wa qulu lin nasi husnan wa aqimus salata wa atuz zakata wa aqimus salata wa atuz zakata Allah ya maimaita shi ya maimaita shi kusan wuri 20 a cikin alkur'ani wanda yana nuna muhimmanci da girma na wannan ainihin zakka to kuma yadda shekhu na usman saka marwallahu bi rahmati ya faɗa mana anan zakka tana da farilloli haka kuma tana da wasu wajibai waɗanda sai ta cika shurutul wujubi sannan take wajaba ga mutum daga cikin sharuɗan wajabci da anka ambata akwai musulunci zakka tana wajaba ne ga musulmi ba kafiri ba saboda shi kafiri duk abin da yayi na musulunci ba zai zan karɓace ba ba karɓace ne ba zan bai da wani sharaɗi na karɓar aiki sharaɗi nan shi ne imani amma zakar nan tana nan rataye a kai ne sai an tambaye shi hukuncinta amma kuma ko ya yi da a matsayin shina kafiri ya yi zakar nan ba sai ba saboda bai cika sharaɗin fitar da zakar ba sannan sharaɗi na biyu alfurriya yanci ɗa ke fitar da zakka ba bawa ba bawa komi yawan dukiya dai to bai fitar da zakka ba wajibi ce gari ba saboda da shi da dukiya sai duka na mai gida ne na dan kaga bai da halin ya taba wannan dukiya dan ba ta shi da ba da shi da dukiyar tun na mai gida ne na sannan sharadi na uku dukiyar nan ta kasance daga cikin abin da zakka ke waje ba a ciki akwai dukiyar da zakka ba ta waje ba gare ta ba kamar irin dawaki ko doki nawa gare ta irin jakkai ko jaki nawa gare ta ba dole na kai ta musu zakka ba a dukiya wanda ake fitar ma zakka shine tsaba kuɗi irin zinariya da azurfa ko kuma abin da ya wakilce su kamar irin waɗanda kuɗi namu na naira ko saifa ko dala da abin da ke tsayuwa matsayinsu ko kuma kayan amfanin gona irin hatsi dawa masara shinkafa da sauransu ko kuma dabbobi na ni'ima irin su tumaki awaki raƙumma shanu ko kuma kayan sana'a kurulla waɗannan su ne annan ukka waɗanda su ake fitar mazaka duk wanda ba su ba to zakka ba ta waje ba a kansu ba to sannan sharadi na hudu ya zan dukiyar nan ta kai nisabi kowane nisabi kamar yadda zamu cimma bayani akan nisabi kowace dukiya tana da nata nisabi in irin tsaba kuɗi da kamar yanzu canjin azurfa zinariya ya kai kusan miliyan takwas hada dubu ɗari uku da wani abu amma in azurfa ce za a yi lissafi da ita ba zai wuce miliyan biyu ba da kowane ana iya amfani da shi fitar da zakka in ya kai miliyan biyu ko kuma in ta kai miliyan takwas sannan ya zama kuma cikakken mulki naka ne wannan dukiyar taka ta kai dai kai ya zan waɗanda miliyan takwas na magada na kila mutum uku har da su ko mutum biyar to wannan ko sun kai miliyan takwas ɗin nan ko sun kai miliyan goma tunda dai su su uku ko su biyu har da su to wasu cika lissafi ba sai ya zan lissafi kai dai har da shi milkan kamilan sannan kuma ko ya cika ya zan milkan kamilan ko ya cika lissafi sai kuma hala alaihi alhawl kuma sai dukiyar nan ta shekara da haka ko nawa kan mallaka yau a ce kana da miliyan ɗari yau ka same su to ba za ka fitar da zakka ba sai shekara ta kewayo sai shekara ta kewayo kana da waɗannan kuɗi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wani hadisi laysa fi malin zakatun hatta yaqula alaihi alhawl dukiya ba ta da zakka sai shekara ta kewayo mata amma in irin amfanin gona ne su ba su da sharɗin shekara su sharaɗin su ranar girbi sadda an kai girbi kamar yadda Allah ya ce wa azu haqqahu yawma hasadi ku ba da haƙƙin dukiyar nan ranar da an kai girbi da haka da an girbe haƙi ko shinkafa ko masara turar da an kai girbin nan turan nan a fitar da zakka to daga cikin abin da ke nuna ma girma da muhimmancin zakka ita ce rukuni daga cikin rukunan musulunci wanda yake wajibi ne akan kowa da kowa dan an ce kowa da kowa ana nufin kowa da kowa ƙaramin yaro da babba mace da namiji mai hankali da mahaukaci kada sallah ba wajibi shi akan mahaukaci ba ba wajibi shi akan ƙaramin yaro ba azumi shi ma ba wajibi ne akan su ba amma ita zakka wajibi ce akan ƙaramin yaro ko yau an ka haife shi in yana da dukiyar da ya gada ta kai ni tsari to dukiyar ta wata ba ya an san masa zakka wannan kamar yadda hadisin wato alƙasim yake cewa kanat aisha tabini wa akhalli yatimaini fi hajriha anan sayyida aisha ne yace aisha radiyallahu anha ita ke kula da al'amari na da ni da wani maraya dan uwana yace yace fa kanat tukhriju min amwalina zakata ta kasance tana fitar da zakka daga cikin dukiyar mu kaga suna kanana marayu dan ba a ce man mutum babban mutum marayi sai karamin yaro sannan sayyidina umar yace ittajiru fi amwalil yatama la ta akul har zakat sai na umar yace ku zanka sana'a a cikin dukiyar marayu an ka ba ku dukiyar marayu don kulawa da ita to ku dauke ta ku zanka yi musu sana'a kuna sarrafa ta saboda kada zakka ta canye ta in yanzu a ga ita ce shekara a hidan mata zakka to yau da gobe ai zakka sai ta canye ta to sannan zakkan nan bayan ta wajaba akwai kuma waɗanda Allah ya ambata ya ware su ake ba zakka su kadai Allah ya ware su su ake ce ma masarifin zakati wato waɗanda ake ba zakka waɗanda ake ba zakka su ne waɗanda suka cancanci zakka su ne mutum takwas nau'i takwas waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ambata a cikin alƙur'ani inda yake cewa inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin wato Allah madaukakin sarki yayi hasri yace innama innama din nan tana nuna waɗannan kawai da za a ambata su kai Allah ya kayyade za a ba zakka na farko Allah ya ce sadaqatu nan zakkan nan ta tabbata ne lil fuqara ga talakawa wanda ake ce matalaka shine wanda bai da abincin shekara duk wanda bai da abincin da zai ci tsawon shekara guda talaka ne ya cancanci a bashi zakka wal masakin sannan na biyu miskinai wanda ake ce miskini shine wanda bai da abincin yin ne dan haka shi ma ya cancanci a bashi zakka ya ma shi talaka bukata saboda talaka yana da abincin kila wata guda ko kwana goma ko fiye da haka amma shi miskini na ko na yau bai da sai ya tashi a nemo to sannan na uku Allah ya ce wal amilina alaiha da ma'aikatan da ke kula da zakka duk wani wanda ke ruwa da tsaki wajen amsa zakka da rarraba ta ko gadinta ko tsaronta to duk ko rubuta ta duka suna cikin waɗanda sun cancanci a basu zakka ko da ko masu dukiya ne saboda wannan aikin da suke yi da a basu dalilin da ba don talaucin su ba sannan wal mu'allafati qulubu sannan da waɗanda ake son a lallaba a jawo hankalin su su shigo musulunci kafirai ne ana son su shigo musulunci ko kuma ana tsoron su fita musulunci musulmi ne sabbin shiga musulunci ana son musuluncin su ya tsayu ko wasu jagorori ne na wasu jama'a waɗanda sabbin shiga musulunci to ire-iren su ko wani wanda ake tsoron sharri ne ga musulmi musulmi ne amma dai muguna ana son a lallaba da shi to shi ma iri ne ana ba shi zakka don karfafar da imaninsa sannan Allah ya ce wafin riƙabi da kuma bayi ana fitar da zakka a sai bayi a ‘yanta su domin a ceto su daga ƙangin bauta sannan walgharimina da mabasta waɗanda sun kaci bashi ba su da abin biya to irin wannan su ma ana ba su zakka domin biyan wannan bashi sannan wa fi sabilillahi fi sabilillahi su ne almujahiduna masu jihadi wajen ɗaukakar da kalimar Allah ire-irensu masu da'awa waɗanda suna da awa domin ɗaukar da kalimar Allah. Sannan Ibn Sabil, wato matafiyi wanda guzuri ne ya yanki, ya yi tafiya ya zo wani gari sai zan gaba ɗaya bai da hali a cikin wannan gari. Amma ko da ko garin su mawadaci ne mai dukiya ne, kuma ya rasa wanda zai bashi bashi kafin ya koma garin su. To shi ma ana taimaka mai a bashi kuɗin zakka domin ya samu guzurin da zai yi da tafiya sai ya dawo ƙasar su lafiya. waɗannan su ne nau'i takwas waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ware waɗanda su kaɗai ake ba zata. Ahalun ilmi gaba ɗaya sun ittifaki baya halalta a raba a raba zakkan nan a bashe ta in ba ga waɗannan nau'i guda takwas. Sai dai inda suka yi saɓani shin in za ka fitar da zakka sai ka ga mai kowa da kowa cikin su sai ka ba talaka ka ba miskini ka ba ibnu sabili koko da ka ɗauki nau'i guda talaka ɗaya za ka ba miskinai ɗaya za ka ba shi ke nan wannan shi ne ƙauli mafi inganci cewa in nau'i guda ka ɗauka kabba amma dai abinda an ka fi so shi ne ka duba a shattu haja waɗanda sun kashi tsananin bukata in kila mayaka sun kashi tsananin bukata yanzu ana yaƙin kila gaza kaga cewa mutanen gaza suna da tsananin bukata to sai ka ɗauka ka ba su in kuma talakawa sun kashi bukata ga sunan kusa da kai ka ɗauka ka ba su in miskinai sun kai bukata ka ɗauka ka basu ga sunan kowane nau'i ka ga su an mahi bukata to su kamata ka fifita akan saura in kuma abin na da yawa kana iya gani ya kuma sai ka gani ka baki daya to abubuwan da zakka ke wajaba kamar kamar da muka ambata nau'ukan wato zinariya da azurha su ne asali waɗanda hadisi ya ambata to mu yanzu zinariyar mu da azurha su ne tsaba kuɗi don haka in zinariya za a yi awo da ita shine miskali 20 dinar 20 dinar ana auna shi yanzu da gram waɗannan dinar 20 gram 85 na zinariya su ne ake lisa hawa da canjin da ke caccanzawa lokaci bayan lokaci sai a auna zakar kuɗi da su sai a ce yanzu gram waɗanda dinar 20 din nan kullum ba su canzawa kamar yadda kuma kullum ma'auninsu gram tamanin da ne don kowane dinar guda to gram hudu da kwata gram hudu da kwata na zinariya da haka ko nawa aka tambaya yanzu nawa aka sai da gram ɗin zinariya to in an ka ji kuɗi nai to sai a buga in an ka buga so tamanin da biyar wannan wata yadda an ka buga so tamanin da biyar shi ne ba da wannan miliyan takwas da yan bace bace dubu ɗari uku da hamsin ko da sittin to kowane wata yana ci yan canzawa don akwai lokutan da kaga ko miliyan guda zakka ba ta kai ba to wannan lokacin gram din bai bai tashi amma yanzu gram na tashi kuma zakka tana ƙara tashi ita ma don haka da wannan gram din shine ake amfani da shi ake awo haka shi ma abin da ya shafi azurfa ita ma ana lissa hawa da abin da ya shafi gram ɗinta ita ma gwargwadon hali amma dai an yi amfani da na zinariya to yanayin da ake ciki kuma yana da kyau a ce ita ma azurfa an dawo mata saboda ita ma ta yi sauki yanzu kuma ba kowa zai mallaka wannan miliyan takwas ba kowa zai ba da zakka kuma ga mabukata sun yawa don haka yana da kyau da za an dawo mai wannan lissafi wanda bai wuce miliyan guda da rabi zuwa miliyan biyu a fitar da zakka a ba gram ɗin su guda ba ba ma'aunin su guda ba don ita dirhami ɗari biyu ce don haka abinda ake auna da dirham nata shi ba gram ba gram aka amfani da shi ba dirhami biyar ake ba su sai an sai an je canjin dirhami biyar din sana'a a fassara a yi canjin wannan ainihin sunan da azurfa din to duk abin da za a ba su ga wannan gram gram din shine rubul ushuri ma'anar rubul ushuri shine ɗaya bisa arba'in dukiyar taka ko nawa ne ko miliyan nawa gare ka sai ka buga so arba'in in ka kasa shi kashi arba'in ka ɗau kashi guda cikin arba'in ɗin nan shi za ka ba suwa misali in kana da miliyan arba'in miliyan guda wannan shi ne abin da za ka yi lissafi da shi wajen bisa shi kuma tumaki da awaki sai sun kai arba'in in talatin da tara gare ka sai su zaka ba sai sun kai arba'in kuma in sun kai arba'in sai sun shekara sannan ka bada akuya guda in raƙun ma ne kuma raƙumi biyar in sha nuna sai sun kai talatin sannan za a fitar da zakka to shine shehu na usmanu ya kawo muna waɗannan farilloli ya ce idan waɗannan sharuɗa suka tabbata gare ka ka cika dukkanin sharuɗan ma'ana kana da dukiyar dukiyar ta kai nisabi shekara ta kewayo ta cika sannan kai ɗai kan mallake ta baka tare da da kowa to ka san ga wasu farin loli waɗanda suka waje ba gare ka lokacin da zaka fitar da zakka wajibi ne ka ɗabbaka su na farko shine yace al'ula anniyatu da yace wa fara'idu zakati salasatu farin lolin zakka guda uku na ta farko anniyatu niyyar fitar da zakka da haka za ka ɗau dukiya ɗai ka basuwa ba tare da kayan niyya ba ko miliyan nawa kai ka ɗauka sai kan bawa to ba da niyyar zakka ba kai niyya ba wannan ba zakka da kafin su ba da haka wajibi ne sabda zaka fitar da zakka kai niyyar wannan dukiyar cikin zuciyarka wannan dukiyar da zan ba su ba dole sai ka faɗa mu wanda zaka ba ba ba dole sai ka huta da baki na niyyar bashi zakka ba kawai cikin zuciyarka ka san dukiyarka ko nawa ce to zaka dauki wannan abin da zaka fitar zakka ce zaka ba su sai ka dauka ka ba wanda duk ya cancanta daga cikin waɗancan nau'uka guda takwas da mun ka ambata saboda ita niyya shar'i ce ga ibada kowace irin ibada kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace innamal a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa duk wani aiki to inganci ne da kyautatuwa ta yana da alaka da niyya dan haka duk abin da mutum yayi niyya shi zai tabbatar masa wannan hadisin muttafaqun alaihi ne dan haka niyya shar'i ce wajen fitar da zakka zakka tana cikin ibadodi kamar sallah kamar azumi da sauran ibadodi da haka shar'i ne in zaka fitar da ita sai ka yi niyyar zakka ta ainihin wadda an wajiba ko ka yi niyyar zakatul fitr amma da zaka dai niyyar sadaka ce kawai mutlaka kawai na niyyar sadaka ba zakka ba to ba dai ba wannan zakkar da ka ba su ba dai ba sai ka canza niyya kamar da aka sani mahallu halqalb zuciya ce ba sai ka lafzanta ba kuma kan lafzanta wal amru wasi kuma wannan ƙaulin mahi yawa dukkanin amatul fuqaha kamar yadda Sheikh al-Qardawi ya kawo cikin littafin shi na az-zakat yace gaba ɗayan amatul fuqaha sun ce niyya sharadi ce wajen bayar da zakka saboda zakka ibada ce wadda ba ta inganta sai da niyya kuma Allah ya ce wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu din ba hore su ba sai don su bauta ma Allah sai aka ce mukhlisina lahu din wato suna masu faranci addini ga Allah ma'ana su kyautatar da niyyar su su yi don Allah sannan wancan hadisi da kuma muka karanta inna mal a'malu binniyati dan haka idan mai dukiya ya fitar da zakka ba tare da yayin niyya ba ko da da jahilci ko da da mantuwa to zakkan nan ba kai ba jahilcin nan da ya yi ko mantuwan nan dalili ne akan cewa ya bayar da zakkan nan ba da dukiyar nan ba tare da nufin ibada ba ya ɗauke ta kamar wata al'ada ce ko wani abu ne daban ba ibada ta yi ba to ita kuma ibada ba ta yi wa sai da ruhi ruhin ibada shine niyya sannan niyyar da an wajiba in ma shi wa kai ne shi zai hitan makai ne dukiyar nan ko kuma shi niyya ta wakilci ga dukiyar wanda yake wakilta kamar wanda ke wakiltar marayu ga dukiyarsu ko ga wanda ka wakiltar mahaukaci ga dukiya ta yi ko yana wakiltar ɗanai ƙarami ga dukiya ta yi to duk su za su yi musu za shi zai yi musu niyya shi da zai wakilce su don haka idan waliyin yaro ko mahaukaci ya ba da zakkar dukiya ba tare da niyya ba to zakkan nan ba ta yi ba sai ya sake ba su wannan saboda wancan ainihin hadisi da muka ambata wannan shine kauli mafi inganci wanda malamai suka tayi akan sa kuma shi a kauli mu'tamadi dan shi Sheikh na Usman ya kawo shi ne yace wa fara'idu zakati salatatu na farko yace al-ula an-niyyah shi kuma abin ya an ce farilla ne to in babu shi babu abin da haka farilla ne sai ka kyautatar da niyya za ka yi don Allah sai ka yi niyya wakka dukiya da ka ɗauko za ka basuwa zakati ita ke bambancewa tsakanin farilla da abin da ba farilla ba to wannan shine sharadi na farko na biyu shekuna usmanu ta kammada Allah bi rahmati yace as-saniyatu عدم التأخير بها وترشن جنكر تبدأ زكنا معنى لك تكن فرلول زكا rashin jinkirtar da zakkar dukiyar nan daga lokacinta ma'ana ana son wajibi ne da lokacin zakka ya karshe ta kakkace ka ƙara kwana guda don shi ake son da lissafin ka ya cika to samu biro da takarda ka rubuta yau ɗaya ga watan muharram dukiya ta ta cika nisabi don haka in wata shekara ta tago ɗaya ga watan muharram ka ɗauki zakkan nan ka fitar wannan lokacin ɗaya ga watan nan da kasa ko kuma gwargwadon abin da kasa wannan shi ma farilla ne bai halalta ka jinkirta ta da wani lokaci mu'tabari saboda fitar da zakka yana wajaba ne ta shekara ta ƙare saboda ita zakka farilla ce wanda Allah madaukakin sarki ya wajabta ma bayi ne yadda gaskan lokacin sallah da azhur ta yi wajibi ne ka yi ta da al'asar ta yi wajibi ne ka yi ta to ita ma zakka da haka jinkirtar da fitar da zakka bayan lokacin da ya yi ka yi haramun fa alaika zambun azimu ko da daga baya ka fitar to wannan jinkirin ka yi zunubi saboda haƙƙi ne na talakawa wanda ana son ka ba su shi daidai wannan lokacin shina yawa wannan wani talaka yana nan cikin wani kunci da damuwa da ka fitar da zakar nan ka ɗauko ka bashi kaya ya mai wannan damuwa mai yiwa jinkirin ka zai sa ya shiga cikin wata damuwa kila ma ya mutu saboda yunwa ko ya shiga wani yanayi kila yana da wata rashin lafiya yana buƙatar ya samu dukiyar da zai yi magani amma kai kuma ka tauye mai wannan haƙƙi da Allah ya bashi saboda haka Allah ya sanya ma zakka lokaci muhaddad lokaci kididdigagge da sharuɗanta sun cika wajibi ne kamar yadda Allah ya ce wa aqimus salata haka yace wa atuz zakata dan haka malamai suka ce al'amru alal faul wannan umurni da Allah ya ce wa atuz zakata umurnin yana nuna aishi da gaugawa da lokaci yayi saboda haƙƙi ne daga cikin haƙƙin talakawa wajibi ne da lokacin nan yayi a ɗauka a basu abinci hadisin uku ba shi ma yana ƙara tabbatar mana da wajabcin ba da zakka da lokacin da yayi saboda wata rana uku ba yace sallabina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam al-asra yace annabi sallallahu alaihi wa sallam wata rana ya ya ba mu sallar al-asr fa asra annabi yana ƙara sallar la'asar nan take ya yi gaugawa ya shiga gida sun da halal baita sai ya shiga cikin gida walam yalbas bai daɗe ba an kharaja sai ya fito fa qultu lahu uku ba yace sai ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam au qila lahu ga wata riwaya ko kuma an kace ma annabi kuntu kuntu ya san an kace mai an ga kai saurin gaugawa ƙara sallah ka shiga cikin gida da sauri sai ya ce kuntu khallaftu fil baiti sibran min as-sadaqati yace wata zinariya ce wata ta mashi ta zinariya ne manta ni kasance na baro ta zakka a cikin gida baka rihitu an ubangi da sai ni kyamar ta kwana ban bashe ta ba ta gani kwana guda na za ta karawa amma annabi yayi gaugawa yace faka rihitu an ubangi da ku faqassam shi na shi na cikin raba an taki ne raba wannan hadisi bukhari da muslim suka ruwaito shi da haka ga waɗannan ayoyi da hadisai suna nuna mana cewa bai halalta a shari'ance ga wanda a dukiya shekararta ta cika ya jinkirtar da bayar da zakkan nan daga wannan lokaci in ba wani uzuri an ka samu mai ƙarfi ba kila wani uzuri a gare mai ƙarfi kila nan inda yake babu talakawan da zai ɗauka ya ba zakkan ko kuma bai rike da kuɗi ƙasa ya yi da ɗaya ya da abin da zai samu ya ɗauka ya ba suwa bai samu ba to amma in ba shi ba wajibi na ya ba da zakkan nan nan take lam ya juz ta'khiruha sai fa in akwai kila cutarsuwa sadda zai fitar da zakkan nan akwai wata matsala wadda in ya fitar da zakkan nan wannan lokaci zai samu matsala misali yana tsoron barayi dukiya ta yi gata nan a ci amma in ya ɗauke ta ya ce bari ya ɗauko ya tafi ya raba to akwai wasu barayi da za su tare shi bisa hanya su halaka shi su ɓace dukiyar ko kuma in ya ta gida kayan ya dawo za a cutar da iyalai ne ko kuma za a sace mai wannan dukiyar da yake tsaro ko yake ɗauke da ita to wannan babu laifi sai shi jinkirta har ya samu aminci wannan cutar ta gushi ko kuma akwai sa'i kamar yanzu kila gwamnati ta sa zakka da wakafi tana an sa dukiya ga masu kuɗaɗai kuma kowa an tilasta mai dole sai ya kawo wannan zakkar to yana jiran a kira a to a kawo ya san in ya basuwa ko da ya ba wasu talakawa to in zakka da wakafin da tattaho shi sai ya ba su dole za a cilasta mai ba a yarda da ya basuwa to kuma gashi lokacin zakkan yayi yana son ya fisuwa amma yana gudun in ya fitar da zakkan yanzu to nan da kwana goma ko wata guda zakka da wakafi za su isko su ce sai ya basuwa in ya ce ya basuwa ba su yarda to irin wannan suna iya jinkirtawa har sai sun iso in an samu irin wannan ainihin waton usuri ko kuma jinkirtawa akwai maslaha ga talakawa kila cikin sha'abana wata ne na zakka ya cika sai ce to bari ya dan jinkirta a kai ga ramadana saboda ya ba mutane su yi su ƙara shirya ma azumi su samu abin da za su ji daɗin yin azumi da shi bayan wata guda ko wata biyu saboda maslaha wannan lokacin an yi buƙata kila gumi zakar gumi ta zanyi an yi buƙatar gumi a wannan lokaci ko zakar dukiya ta kuɗi na zai hitarwa an yi buƙata wannan lokaci to sai ɗan jinkirta saboda wannan lokaci to wannan babu komi amma fa sharaɗin shine ya tabbatar da ya rubuta ya hidda zakkan nan ya waye ta ya aje sannan ya rubuta takarda don ba a san tare ba da ya mutu da ne suna ya to su ba su ma yarda a hidda zakka a taba wannan dukiyar ba kaga ya tafi da bashi don haka shi rubuta shi aje in an zo in ya so ko da rai yayi hali ne to ga wasiya nan ya bari to sannan in yayi jinkirin ba zuwa ko ya ba da zakka har an kai shekaru to ko shekara nawa an kai ana biya sai bashi rada duk shirya ta zo mai ya dawo mu Allah to wajibi ne shi fidda zakka adadin waɗannan shekaru da ake biya dai ko shekara na ko da ko can baya cewa ya bai san zakka wajibi ce ba to wajibi ne kula yanzu ko da ya san wajibi ce to shi biya adadin waɗannan shekaru ko shekara nawa na yayi da wannan dukiya to sannan shekuna usman da gamar Allah wa bi rahmati yace as-salisatu farilla ta uku daga cikin farillolin zakka adamun naqali wato ka a dauki zakkan nan nan yake sana'a da cikin garin Sokoto ko da ba dan garin Sokoto na ba amma dai nan yake sana'a ta dukiya ta duk tana nan to idan ya tashi fitar da zakka nan garin nan da dukiyar nan take nan zai fitar da zakka kashi ce ai shi dan Kano na dan haka zakka dai zai tura ta Kano a'a nan inda dukiya take na ake fitar da zakka shine adamun naqali kashi dauki dukiyar nan shi kaita wasu malamai sun haddade suka ce masafatul qasr mazhaban malikiya shafi'iyya da hanabila sun dai akan cewa la yajuzu naqalu zakati ila ma yazidu an masafatin kasar bai halarta ka ɗauki dukiyar zakka ka kai ta tafiyar da ta kai ƙasar yanzu irin nan na zuwa wurno ko kware ko gwadabawa duk babu komi ba ta kai ƙasar ba ba ta kai kilomita tamanin ba amma duk abin da ya kai kilomita tamanin to ba ka ɗaukar zakka dan cewa an kai za a amso min agniya'ihim ba turaddu ala fuqara'ihim da haka waɗannan mutanen da annan waɗanda ke rayuwa nan to su za a amsa dukiyarsu to sai su ba da wannan a ba waɗannan talakawan da annan tare da su na can su kuma su kuma mabukatansu sai a amso daga mawadatansu a ba mabukatansu na can da kowane wuri waɗannan inda suke mawadatan wurin nan za a amsa dukiyarsu a ba talakawan wannan wurin saboda hadisin mu'azu da muka ambata da kuma hadisin da ya tusgo daga sayyidina Umar da ya aika Mu'azu kasar Yaman sai Mu'azu da ya anshi zakka sai ya turo ya tura masa sayyidina Umar Madina sai sayyidina Umar ya ce wanda al'amari ba ita zakka ba daukar ta aka yi a tura ba ya ce ba aika ka ni a matsayin tsaki ka sai ka ansu zakka ka kawo can ba ba kuma an san jizya na aika ka ba na aika ka ne don ka anshi zakkan mawadata ka ba talakawa لتأخذ من أغنياء الناس فترد على فقرائهم wannan shine ka'ida kamar sayyidina Umar bin Abdul Aziz shi ma an kawo mai zakar Khurasana shina Sham sai mai shi da yace a zakar kowace kasa nan aka raba ta kasar kowace gari nan aka raba wannan shine mu'tabari saboda haka malaman malikiya da shafi'iyya da hanabila da suka suka tai akan cewa abinda ake kula ga dukiyoyi in kuɗi ne in dabbobi ne in mine ne na wannan garin su za a raba sai dai su mazan malikiya sun sun sakayyare cewa sai in akwai wasu mabukata an shiga wani yanayi kamar irin kwanaki da aka yi ambaliya a borno sai zan akwai mabukata can kwarai-kwarai da gaske fiye da inda ake to sai a ɗauka a tura musu can saboda sun yi bukata zuwa ga wasu waɗanda ba su ba saboda sun rasa gidajensu sun rasa dukiyoyinsu sun rasa abubuwansu da yawa to don haka ana iya tura musu can saboda wannan uzuri da ya gitta su an mahi bukata amma in ba wannan ba waɗanda a gari su ake ɗaukar dukiyarsu a sarrafa musu ita don haka zakka ana sarrafa ta ne ga garin da wannan dukiyar take sai in an samu wata maslaha shar'iyya wadda ke sa a ɗauke ta a kai ta wannan daga cikin almasalihu shari'a waɗanda malamai suka ambata kila ka taho nan kana sana'arka amma garinku kana da ƴan uwa kila can Kano a garinku ko Zaria kana da wasu ƴan uwa can waɗanda kana son ka ba su zakka mabukata ne to shi ma shina cikin masalihu maslaha ce wadda kana iya tura ma ƴan uwanka waɗanda amma bukata ko kuma kana son ka tura ta ga waɗanda a shaddu hajatan bisa ga waɗanda kake rayuwa a cikin wannan shi ma shari'a ta sa babu komai amma mazhabar hanafiya da su al-hasan al-basri su sun tai akan cewa ba ba haramun ne ka dauki zakkar ka tura wani wuri ba makaruhi ne suka ce kula da haƙƙin makwabta ne kawai makwabta su sun kai cancanta ka basu amma babu komai in za ka tura ma wasu can wani gari waɗanda sun kaji su bukata ko kuma ɗan uwanka ne wannan muttafaqun na babu komi a kai saboda an ruwaito hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa la yaqbalu Allahu sadaqatan min rajulin wa lahu qarabatun muhtajuna ila sulati wato Allah bai karbar sadaka bai karbar zakkan mutumin da yana da wasu ƴan uwa waɗanda ƴan uwan nan suna da bukata da ya tarar da zumuncinsu da haka idan kana da wasu ƴan uwa da suna da bukata da wannan dukiya to dan ka ɗauka ka tura musu can to ba komi ne ba haka an tafi su dan dama abinda an tafi so in zaka fitar da zakkar nan to ka fara bibin ƴan uwanka na na jini na kusa kusa ka ba su sannan masu bi musu sannan masu bi musu saboda tabbatar da manuhar zakka shine daɗe buƙatan masu buƙata to babban abin da ake so ka fara da ƴan uwanka na zumunta saboda ka haɗa sadar da zumunci tare da bada zakka don haka aka son duk wanda zai fitar da zakka to ya fara biba ƴan uwa ne na jini na kusa al aqrabu fal aqrab annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yakan sa a amso sadaka daga wasu ƙauyawan larabawa a kawo su garin madina sai shi ba fuqara'ul muhajirin wal ansar da haka malaman hanafiya suka sai akan cewa babu komi ana iya ainihin ɗauko zakka daga wani gari a kawo duk da dai zaman malikiya su suka sai akan cewa sai dai yan maslaha da yan uwanka ne da za'aba ko wasu makamantan haka to sannan shekuna usman ta kammar Allah bi rahmati yace faslun fi adadi zakati wato wannan fasali ne wanda zai bayani akan ladubban zakka wa adabu zakati akwai lokaci babu lokaci to sai mu tsaya anan duba da yanayin lokaci alhamdulillah ta'ala wassalatu wassalamu ala rasulika wala wa ala alihi wa sahbihi wa man wala subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you. Thank